الباس إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ نظري لنا بهذا المحضر والتائب بنظرة التأتي لنا بالظفر جاء من مكان محي الدين بن العربي حاشمي رضي الله تعالى عنه da maganganun da ya yi a kan shi ma ya yi maganar kasuwar auliyayi kuma ya ce ya gan shi Allah ya nuna masa shi da sufofinsa da Allah ya koya shi ga mutane ya gan shi a fas sunansa ahmadu da kuma abubuwan da duk Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi to kuma har yayi littafi alqa'u mughrib fi hasb al-awliya wa shams maghrib ko alqa'u maghrib ko alqa maghrib diddai yanda suka faɗe shi ne wannan littafin littafi ne fi'ilan wanda sai a hankula ya faɗi abubuwa in Allah ya yi mutum ya san yaran Allah ya nuna mutum duk abin da yake sai kamar dan shi ya yi amma fi'ilan littafi ne mai ban mamaki kwarai da gaske to sai duk inda ya faɗi maganar ya fi gwangwacewa a cikin maganar katibin auliya'i ya fi gwangwacewa a cikin littafinsa fituhatul makiya wannan littafin fituhatul makiya littafi ne babba ƙwarai da gaske mu dai wanda muke da shi sufuri hudu ne kuma manya-manya ƙwarai da gaske amma na ga na shehu malam murtala sufuri takwas ce da shehin mu ma sufuri hudu ne amma ba sufuri hudu na dukkansu manya-manya to bugun ne kala-kala wannan littafi tuhatul makiya wahajir bin arabi ya yi shi galibi walidin da ya zo masa yana ɗawafi galibi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya zuwa masa yana tawafi to shi ya dinga rubutawa saboda ya yi hajji ya shi da an haife shi a yamma an haife shi a yamma tun daular musulunci tana spain an haife shi a nan wuraren sabta kuma ikon Allah ya yi karatuka a nan wajen sannan kuma ya kewaye kasashen musulunci duka ya shiga misira ya zo gabas tsakiya din ya zo iraki ya yi karatu a hannun malaman waɗannan wurare to galibi tuhatul makiya ya yi ta ne yana dawafi ko kuma yana zaune gaban ka'aba din tsakanin rukunin yamani da rukunin hajar al-aswadi rukunin yamani da rukunin hajar al-aswadi nan wajen yana da sirri galibi ahlullahi sun fi zama a nan wajen a ƙarshe ya fi zama a nan wajen ba wajen jikin ka'aba ba ko daga jikin bango ne zama ne tsakanin wannan bangon ne ta ce wajen da nuna arabi ya yi fitowa tun makiyansa kusan a nan wajen duk gaba ki ya yi ta ya ce ya yi ta ne don ya aika wa shehinsa shehu abdulaziz bin muhammad bin abubakar al-qurashi wanda yake a tunis yana daga cikin manyan shehunan sufanci a ƙasar ta yamma almajirin shehu abu madiyan al-gausu ne kuma almajirin abu madiyan al-gausu shi wannan shehu to yana daga cikin shehunan mu'izini bin al-arabi hatimi wanda ya tarbiyyantar da shi ya kai shi wannan abu da Allah ya bashi to da ya je mu'izini al-arabi ya je zauna a makka Allah ya san ko shekaru nawa yayi ba dai shekaru ne masu yawa ba to shine yayi wannan littafi dan ya aika wa wannan shehi nasa ya gaggawa harjan da suka zo masa albarkacinsa wannan littafi littafi ne a fitacce kwarai da gaske su wa'inda suka yi duddu karatu a kansa sun ce murgin bin arabi ya yi shi ne a cikin shekara talatin to zai yiwu bayan ya yi wannan littafi ya yi ta duba shi ya yi ta duba shi ya yi ta duba shi har zuwa shekara talatin amma wannan littafi da girmansa da kuma ba wani abu ne wajen muhijin bin arabi haji mutum ne wanda Allah ya wa albarkar rayuwa da bai fara littafai ba sai da ya gama tarbiyyarsa tarbiyyar nan kusan rabin rayuwarsa gaba ɗaya rabin rayuwarsa da baki da an haife shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ɗari biyar da sittin ya rasu ɗari shida da talatin da takwas ɗari shida da talatin da takwas shekara saba'in da takwas ya yi shekara saba'in da takwas ya bai fara ma littafan ba sai bayan wani ya yi shekara arba'in sai bayan ya yi wajen shekara arba'in ya yi littattafai sai iya wanda malamai suka suka fada ya yi littattafai sun fi ɗari biyar akwai ne takarda guda ɗaya haka ibn hajar al-asqalani mai sharhin bukhari ya fada akwai mai takarda ɗaya littafi akwai mai sufuri ɗari akwai mai sufuri ɗari to askala ya kita tsakanin mai mai takarda ɗaya ɗin nan da mai sufuri ɗaya nan Allah ya san adadin littafai da ya a fannin nuka duk da baki da kuma filan Allah ya kiyaye littafansa Allah ya kiyaye iliminsa ya zamanto daular usmaniya gaba ɗaya kusan kamar almajiransa ne tun farkon ma wanda ya kafa daula da shi Usman din da ya kafa daula ne Turkiya din nan da kuma waɗannan wurare ga baki ɗaya gabas ɗaya gabas ta ƙarshe tun daga Asiya ƙarama har ka je Asiya babba tun daga waɗannan sun kula da littafansa ƙwarai da gaske ba dai Turkiya din nan tili daga littafan muhajjin dubin arabi wanda ta buga da wanda bata buga ba ko wanda rubutacce da yana nan gidan tarihi amma suna nan kuma mu ma na afirkan tunis da kusan akwai almajiransa da yawa sun kula da shi sham akwai almajiransa da yawa sun kula da littattafansa allah ya kiyaye littattafansa saboda abin da ya samu duniya a lokacin saboda abin da ya samu duniya a lokacin wajen bin arabi din nan wanda ya kan littafai sifili ɗari don ya yi wannan komai girmansa dai komai rarraba shi da aka ba zai fi sifilai goma sha biyu ba ai ba za a ce abu sai dai kuma girman littafin da karatu ko su ɗari din nan ai yanzu malamai suna ta maganar fituhatul makiya da abin da yake cikinta su kuma kasashen turai duk baki da su kuma kusan kamar sun dan so su gane fitowa taimake su kuma littafin da ya gagare su so su rika shi su su rika din nan babba ne da amma su buli ɗaya ne kawai sun ce kusan sun gane littafin muringe ne kawai amma dai so rika din nan shi ya gagare su don haka sun taho gabar ta tsakiya sun zo sun haɗu da gogaggun malamai kuma wanda su faye ne akwai a fifi wanda shi ya kokari dai ya ɗanyi sharhinsa to su sun fi kamdina shi kaɗai malamai tun daga na gabas ta tsakiya da har kusan ta ƙarshe ɗin sun yi ma sharhi bare ba sa ina an ba sharhi ya fi littafi 25 sharhinsa kala kala kala kala ya fi littafinsa bare farisawa din da masu jin yara farisanci da kamar wannan wurare duka baki daya wurare ne da sufanci ya yi ƙarfi kusan duk sufanci ne ya yaye su wannan wurare duka baki daya da farsa ake tun da su balkan su waye irin tun da kurasa na karama tana nan cikin iran yanzu har kurasa na babba duk waɗannan ƙasashe kuma da suke cikin rasha na musulunci su ake son kurasa na babba duk baki da ƙasashe ne duk na sufanci duk baki da to sun yi sharhin hususul hikam din nan ya fi littafi 25 ko dai muna da ba wani littafai da yawa zai rabu amma ina da wajen sharhin hususul hikam wajen sharhi uku sharhi uku babban dai almajirin almajirinsa wanda ya fi sharhin littafansa wanda Allah ya yi wa fatahi su biyu ba wanda ake cewa kashani wanda shi kuma almajirin ƙaunawi to kashani din nan namiji ne babba wanda ina da sharhin sana to hatin makiya da gaba ki daya to na busosul hikam to kusan turawa su abin da ya gagare su kenan abin mamaki mutumin muhajjin min arabi a kusan duk ba ma waye sharhinsa da larabci da kaza kaza ba duk tura su ta an fassare musu shi da turanci karatunsa suke yi da komai da haka idan mutum bai san addininsa sosai ba gaja-gajan sama-sama yawa sanin addini kaza kaza ku kallon sa ba su da sun san bai san ma idan aka sa gaba ba duk gaba ki daya da addinin za su dama ba ana labarin wani da turawa suka yanke hukunci aka aka yi su suka kiba wanda daga cikin musulmi din yake cewa Allah Allah ya wadan kafin Allah sai shi daga cikin mutum da ce in bare da gaske fala anatul lahi alal kafiri aya ka fassara aya ka fassara to to bare kuma muhaddin to kuma iko Allah abin mamaki shugaba mai girma sai da askalani mai sharhin bukari wannan mai albarka wanda ya fito libari shi ma shi asan jim ya ce kuɗi biyu ne shi ma shi ma sufin ya dinga baki da illa dai malamai suna da dan jan aji kaɗan amma sufin ne shi ma to ya ce muhaddin bin arabi littafansa tun daga takarda ɗaya zuwa sufuli ɗari to amma ikon Allah a cikin littafansa kuma ana faɗan akwai tafsirin da ya yi ya zo suratul kahafi amma ya yi sufuri ɗari uku da sha wani abu zuwa suratul kahafi zuwa sufuri ɗari uku da wani abu wannan lamari ne na Allah a ce ko kullum tarihi yake sun fi ƙarfin na rayuwarsa duk gaba gida to wannan fitowa makiya dai wanda ya yi maganar katibul auliya din nan ya fi gwangwajewa a ciki wajen abu nawa shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya yi littafi tambibul askiya ya yi wannan littafi to kusan ji ya kawo wa'annan wurare na fito hatin makiya da muhaddin lil arabi ya maganar katibul auliya a ciki da maganganun da duk malamai suka faɗa shi ne wannan tambibul askiya shau da ruwa ya ba abu ya kawo maganganunsa to fito hasil makiya ina kawai da muka faɗa ya don haka ma ya sa masa buɗe-buɗe na maka abinda Allah ya yi masa fatahi abinda Allah ya dinga buɗa masa na daga asiraran hadaransa da asiraran addininsa da asiraran kaunu lokacin da yake maka da aka sa fito hasil makiya an ce yana da futuhatul madaniya kuma abinda Allah ya dinga buɗa masa yana da ban mamaki duk garin da ya zo abin da Allah ya buɗa masa ya littafi a ya yi wayansu littafan a maganin ya yi wayansu littafan a kaza kaza yake cewa yana daga girman fas din nan wanda nan ne wajen katimul auliya din nan fatahin ta ma daban ne in kana fas fatahin ma da zai zo ma daban ne mun gode Allah Allah ne ya shigo kasa almadiran fas din ba bare ya zo ko su ko ya zo abu ya ga fatahin nan wajen kuma na almadiran fas din wanda kasimar auliya ya ajiye sirrinsa a nan wajen to wannan abu da ya faɗa magana suna takama da wannan magana ta muhiddin bin arabi haji cewa fatahin fas ma daban ne fatahin da Allah ya ba to kuma ikon Allah tunis din nan ƙasa ce ta bayan allah ƙasa ce ta gangariyar malamai ƙasa ce ta sufaye gashi yanzu babban shehinsa fito azumakiyar ma gaba ɗaya shehinsa ya yawa na tunis din ya aiko masa to don yan waɗansu tsirari sun zama su ne a tunis tsirari yanzu kun gode allah ga allah nan ya jarrabe su ma duk ana ta bankaɗo a tsiraransu da dinga baki daya duk su suka halaka kasar duk su suka dan sun ke sufanci ko kuwa dan sun yi magana kan shehu ko kallon su ma ba za a yi ba kasa ce ta sufaye kasa ce ta manyan malamai hatta imamu buni din nan da duk wa'annan littafai na asrar da wa'annan har mazhaba ce da shi mai zaman kanta sai dai malami ne mai barkwanci dan haka malamai ba su yarda da mazhabansa ba to hatta imamu buni din nan anan yake duka ba mai shamsu ma'arifin kubra da su bambau din nan da suka za yana da matsala ta su ta kansa malami ne na tashin hankali sai dai barkwanci ne da shi ba na wasa ba da haka malamai suka ji tsoron kar ya je ya faɗi wani abu ma a barkwancin ne kuma malamai suka ji tsoron abu to amma tunis shehu jan abu labas ya shiga tunis tsakanin tunis da ya yi wajen shekara guda a nan ya to muhajjin bin la'arabi ya zo a ƙarni na shida an haife shi hijira tana ɗari biyar kamar yadda muka faɗa da sittin wannan ya yi wajen shekara arba'in a ƙarni na shida sannan ya shiga ƙarni na bakwai a ƙarni na bakwai ya rasu muhajjin bin la'arabi an haife shi a ƙarni na shida ya taso a ƙarni na shida ikon Allah wannan ƙarni na shida ɗin nan ƙarni ne wanda ƙwarewan musulmi da ilimin musulunci ya kai ƙarshe ƙwarewan musulmi da ilimin musulunci ya kai ƙarshe na kowane fanni fannin ilimi ɗin da fannin wayewa ɗin saƙafa da ake cewa culture da ake cewa da knowledge fannin ilimi din malaman musulunci musulunci ya kai ƙarshe tura a wannan lokacin suna bacci ma sai dai wannan abu ya sa sun farka kwarai da gaske amma ba a ilimi ba su kuma suka ce sun farka a addini yanzu za su taimaki cross ɗinsu za su yakin addini su kasar turai kenan da galibin su kiristoci ne a ƙarƙashin papa roma na wannan lokaci su kuma yanzu yakin addini za su su kuma sai a wannan lokacin duk wani irin ƙwarewa da duk wani irin fanni sun kai duk da ba su da fannin adabi ne fannin na'au ne fannin luga ne fannin ilimin physics din ne fannin duk wani mathematics riyadiya calculation duk wanda shine dai bangare daga cikin wannan physics din fannin falsafa ne ilimin dan adam da ilimin tsakaninsa da ubangijinsa da ilimin abin da ya huce wannan ilimi da ake iya tabawa ko ilimin da ake iya ganewa ko da ido ko da ji ko da ɗanɗana ko da taba ko da abu to abin da ya huce nan duka baki ɗaya irin wannan ilimai da suke tashi a to duk wannan lokaci sannan a aƙi- a aƙidar musulunci kuma ash'ariyanci a wannan lokaci shi ma ya kai ƙarshe kusan malaman gabas da na yamma galibin su kusan duk ash'ariyawa ne iya tauhidin ash'ariyanci shine tauhidi a wannan lokaci ana nan lafiya kenan ya ba wannan galibin ahlus sunnati suna kan wannan tauhidi na ash'ariyanci ko ma turidiyanci to ash'ariyanci a duk kusan malaman hadisin nan wanda suka yi sharhin hadisin nan kafin zuwan dan taimiyya kusan duk akan wannan suke duk gaba shafi'awar da malikawar da zirin abin da baki da sannan mazhabobin fikihu din nan sun tabbata kwarai da gaske idan mu wa'ina sun daga malikancin da shafi'ancin da hanafiyancin da hambalancin da shauran wa'insu mazhabobin ma da sun kare duk gabaki ɗaya sannan ɗaya ɓangaren kuma ga mazhabar sha biyu ɗin nan ga mazhabar jafariyanci ita ce ta sha biyu ga kuma zaidiya wanda ta so ta kama da shafi'anci na ahalus sunnat ɗin duka baki ɗaya da shauran wa'insu daga cikin mazhabobi ɗin to ya zamanto duk rayuwar musulmi a wannan lokacin akan wa'annan mazhabobi suke tafiya akan wannan karatu suke tafiya duka baki ɗaya sannan ga sufanci shi kuma shi ma ya game duniya ba ya gabacinta da yammacinta duka baki ɗaya bare gabacinta da yammacinta wani lokacin ko ɗan jami'a ba a haifa ba bare a ce ko kuma an haifi na jadu ko an yi waye duk ma ba su zo ba duk a wannan lokaci duniya tana lafiya kalau to da sufaye su ma iliminsu ya kai ya kawo iliminsu karantarwarsu ɗariƙoƙinsu almajiransu da rataya da su da mutane suka yi duk baki ɗaya to wannan haka daular musulunci haka duniyar musulunci take a wannan lokaci wannan abu duk da kuka faɗa da wanda mai littafin ma bai faɗa ba waɗannan sun kai ƙarshe sun kai ƙarshe a wannan lokaci aka haifi muhajjini bin arabi hatimi a hannun waɗannan ya karatu yana da shekunan ilimi da na ɗari ƙarin da na abu su kansu abun mamaki shekunan nan su kansu abun mamaki yana da almajirai su kansu abin mamaki ne kwarai da gaske to a wannan lokaci duk ya haɗu da waɗannan duk ya yi gogayya da su ya samu rabansa bare fannin sufanci wanda dama kusa rayuwarsa kama a kanta yake bare kuma wannan shehi ya haɗu da shi da ya lakana ma azkarun tarbiyyati Allahu qadirun alayya Allahu hadirun ladayya Allahu nazirun ilayya wannan ne irin namu da muke yi shi kuma nasa kenan wannan ya shiga kubaran wani daga cikin bayin Allah ya yi ta zikiri har Allah ya buɗa ma wannan alheri duka baki ɗaya da waɗannan zikirai duka baki ɗaya to ana cikin a wannan mu'ajjin bil arabi ya duba waɗannan fanninnika da suka watsu dinnan kusan su ya haɗe ga baki ɗaya ya tace a cikin fituhatin makiyarsa waɗannan fannika ga baki ɗaya kamar su yawa tebul ya haɗe su a cikin fituhatin makiyarsa don ya kiyaye waɗannan abubuwa ga baki ɗaya don kar su ƙare saboda abin da ya kunno wa duniya kai na daga su kuma tattaro mongoliya ko magoli da ake cewa magoli jenkins khan wannan kakan hola kwaɗin ma su kuma magoliyawa su kuma sun sa duniyar musulunci ta gaba tun daga beijing din nan suka taso da yakinsu tun daga beijing din nan suka taso da yakinsu har sai da suka suka karar da kalifancin musulunci a bagadad tun daga Beijing har sai da suka zo Bagada suka karar da daular musulunci duka baki daya har suka taho shamsu suka suka karar da Syria din gaba ki daya Palestine ta watsa su Palestina suka watsa su a ainihin jalut da su da Misra Allah ya taimake su akan su suka suka zo duk kusan malamai sun tafi cewa ya juju wa majuju da Allah ya ba mu labarin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutane yake bada saboda duk sufa su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada da irin tafiyar su da dokunan su da takogunan su da kwarewar su da da rashin tausayin su da ta'asar da suka yi halaka duniya da suka yi bare duniyar musulmi to galibin malamai suna kan wa'annan ne ya juju wa mazu galibi ya magana shehu radiyallahu ta'ala surat isra'i da muka yi magana shehu radiyallahu anhu ya tafi kan wannan tun gaba ki da sai dai kuma Allahu alam ko wanne zai ce Allahu alam zai iya yiwa kuma wa'ancan ya juju wa mazu suna nan za su iya amma dai ko wa'annan aka ce suna ya juju wa mazu sun isa sun isa to wannan irin abu da ya faru a rayuwar muhajjin bin la'arabi hatimi shi ya jawo yabu shehunan da suka gabace shi cikin hada irin wannan imamu gazali ya rasu da shekara talatin da ɗaya aka haifi muhajjin bin la'arabi hatimi imamu gazali shi ma kuma ɗannan wajen ne shi ma ɗannan wajen ɗan shiraza ɗannan wajen ne kurasa da karama wadda tana cikin iran yanzu mutumin wannan waje ne to imam ghazali ya yi littafinsa iyawu ulumuddin raya ilman addini kamar yanzu kana da iyawu ulumuddin din nan in dai ilimi na addinin nan ne na addinin musulunci din nan to gashi nan ya raya masu a ciki duk wani karatu da za a kawo ma duk wani abu da za a kawo ma in ka duba ka gan shi akwai shi a cikin wannan littafi to karatun addini in ka ga babu a cikin wannan littafi hayaniya ce kawai kan ma ka kula da shi kan ma ka kula da shi mun gode Allah galibin abin da yake cikin ya ulumi dini ilimin dai da musulmi suke kai wanda shi ne zai tafa da sufancin nan shari'a da haƙiƙa ɗin shari'a da ɗariƙa ɗin su kai ka zuwa haƙiƙa jam'u shari'ati ma'a ɗariƙati ilal haƙiƙati ƙuran wasiƙati wa'annan su ne iya ulumuddin a kansa a kan wannan sahabban suke bayan hukunce-hukunce da suke karanta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi ga zikiri nan ko manzon Allah yana koya musu suna karɓar zikirai ba wani sahabin da ba shi da wani zikiri a hannunsa wanda shi muke cewa ɗariƙa shi muke suna kai ya dame ka aikin aikin wani yana da carbinsa dubu goma ba wai carbi irin wannan da muka sani ba wani kwallon dabino na da shi dubu goma kullum ba zai yi kwanta bacci ba sai ya yi zikiran da ya karɓa da ƙarar sai ya yi wannan zikiran wani yana da wata mata annabi tana da kwallo dabino dubu hudu sai ta yi wannan zikirai nata waɗansu kuma zare ne suke kukkullawa igiya ta za a samu mara ƙarfi dai ba babban sosai ba mutum ya mata kulli kulli kulli kulli kulli kulli har kulli ɗari ko kulli dubu yana zikirin yana da yana zikirin yana da yana zikirin yana sai ya kare zikirin wa'annan duk masu wa'annan abubuwa duk da baki ya sahabban annabi ne ba ka zo kuma labarin sharifai ina ka ji irin nasu haka duniya take a wannan lokaci da ka suka iya fahimta ga zikiri ga tunani sannan ga na shari'a wanda shi ya kai su tun daga ilmul yaqin har zuwa ainihin yaqin har ya kai su haqqul yaqin to wannan shine ilimin addini wannan shine ilimin addini da abin da yake tsakanin sa wanda aka dauke yanzu an ce kasan zamani za a dauke ilimi har kuma ka duba kasan zamani inda ilimi ma ya hubun kasa to ne ne aka dauke kenan ilimi ya fi bunƙasa littafai sun fi bunƙasa ne ya fi bunƙasa amma wanne ne ba ko a cikin ilimin to kaga wanda aka ɗauke ɗin gashi na to shi isa Allah ya haskaka wa gaza imamu gazali din nan ya yi littafin sa ihya ulumin jini raya ilimin addini wanda duk maƙiyan wannan iliman addini na wannan ƙarni na shida na tun daga zamanin annabi sallallahu haƙi zuwa ƙarni na shida kafin ƙarni na bakwai ya zo ɗan jami'a ya taso da duk almajiransa da abokanansu da komansu da karantarwarsu da juyin juya halinsu da kaza kaza har kashin kiyama kuma sai kayi a hankula nan kuma sai ka yi kakafarsa amma da ko malami yana da in kana da iya ulumi jini na gazali kafin wannan lokaci to ka dinga dan haskakawa ko me ka ba ka duba ka babu a iya ulumi jini nan ka aji to dan haka suka zuba tashin hankalinsu akan iya ulumi jini sun ce bata ilimi an can sun mau bugun suna kaza kaza ya daga cikin abin da suka ki wannan littafi sai da aka yi lokacin da ka yi magana samalebi ne iya ulumuddin din nan su kuma bayan Allah wanda suka san me ya faru wanda suka san tarihi wanda suka san su kuma suka rike shi kakam duk gaba gida Allah ya tabbatar da shiga shiga ba kantan malamin da zaka shiga in dai na Allah ne wanda yake san ya san addini na asali din addini ingantacce din sai ya sai ya duba wannan duk gaba gida abubuwa ne dan nan kaɗai ya isa mu magana amma abubuwa ne masu yawa kaza to ikon Allah Imam Ghazali ya rasu ma kafin waɗannan abubuwa waɗansu su faru sai dai mutum yana san Allah bare irin waɗannan mutane masu haske Allah yana buɗa musu Allah ya nuna musu abin da zai faru amma a shekara wajen talatin bayan rasuwar imamu gazali din nan shekara wajen talatin da ɗaya sannan aka haifi muhajjin bin arabi da wajen shekara arba'in da abu da ya yi a kan shi kusan allah ya nuna waɗannan abubuwa duk a nan na farko a gabansa ƙasashensu na yamma ƙasashen daular musulunci ta ƙasar turai ta ƙare muhaddin bin arabi yana da rai jirga baki daya ƙurɗuba ta waɗe a hannun musulmi duk musulmi a wannan lokacin za su maganar ƙasar musulunci da ƙasar wayewa da ƙasar cigaba da ƙasar karatu da ƙasar wasu a ce ƙurɗuba da abu ƙurɗuba ta faɗi hijira annabi tana ɗari shida da talatin da hudu tana ɗari shida talatin da hudu balansiya ma ta faɗi da a wannan lokaci andalus ɗin gabaki ɗaya spain ɗin gabaki ɗaya ƙasa turar daular musulunci ta gabaki ɗaya aka ƙarar da ita an ƙarar da daular musulunci tana littafan musuluncin gabaki ɗaya aka zuba su a talantika gabaki ɗaya aka yi wa musulmi yakin kare dangi da su da yahudawa duka baki da saboda kiristani suka ɗauro yakin isabella da orlando suka ɗauro yakin sai da aka yi abu ba wai muna nufin na yanzu ko na waye ba addinin mu wata rai ba ta ɗaukar laifin abin da wata ta yi wannan tarihi ne wata rai ba ta ɗaukar laifin abin da wata ta yi duka baki da amma haka aka ƙarar da musulunci a ƙarar da musulmi ko ko dai ka karɓi kiristancin nan ko ko a kashe mutum ko ko mutum ya bar ƙasar nan kai da iyalinka da kuma ko ba za ka bar musulmin nan su suke da gine-ginen nan su suke da ko har yanzu duk galibin ma'aikatocin nan nasu duk masallatan musulmi ne duk gaba ɗaya da abin da suka yi to wa'yansu suka yi amerika wa'yansu suka yi kasar amerika galibin mafi yawan wa'inda suka tsira na musulmin da na yahudawa su kuma suka yi magani suka yi wa maroko shi za a ji zancen yahudawa da kaza yanzu yahudawa da suka isra'ila din nan kusan mafi yawansu biyu cikin uku su biyu cikin uku su din na magani ne din na magani da haka duk magana da an sa maroko a ciki saboda kamar su suka da kashi biyu cikin ukun yahuda da suke baitul maqdis din nan hijira suka yi daga maroko kuma me yana zaka da ana magana zancen yahudawa da waye a maroko da kau saboda karyewar daular musulunci a spain musulunci ne kawai addinin da yake iya zama da kowa kuma ya ba kowa yancinsa ya iya ɗaukan kowa ya san iya matakin kowa to bare kuma waɗanda da suna da addini wanda muke cewa ahlul kitabi zuwa ga an tafi da abubuwa duk baki da ya zama yau musuluncin da yake tsare kowa shi yake shi ake halaka kowa kuma da da sunansa duk baki da to da musulun da komai shi suka yi magana shi ka ji magana bare ma rokokin za ka ji zancen yahudawa da garuruwansu da sana'o'insu da a duk garuruwan da duk gabatar tarihin maganin duk gabaki da an tambaye hassan sani allah ya rahamshe shi ya za da yahudawa da suke magana ce ni ban san wani ba yahuda kowa a magana ba na san ɗan ƙasa ni ɗan ƙasa na sani ɗan ƙasa ta kuma kowaye shi ɗan ƙasa ne za mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi da ƙarfin mu gina ƙasa duk wanda ya zo kuma zai yaƙi ƙasar nan ko zai ha'inci ƙasa shi ne maƙiyi mu amma ba wai mu 'yan ƙasa mu dinga yaƙi kai ƙabila kaza kai ƙabila kaza wannan shirme ne ƙasar ma ne ta fi ƙarfin kutukun to kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a madina wannan wasiƙa wannan constitution na madina wanda shine farkon constitution da aka rubuta a kan ƙasa Allah bayan ta tura suke ta kafin lansin abuwa wannan abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta bayan hijirarsa duk gaba ki da cewa duk wanda yake cikin madina da addininsa da kaza ya zama dan ƙasa to yanzu a haɗu a gina ƙasa a kare ƙasa a haɗu a gina ƙasa a kare ƙasa a dutsen yakin bazar dumin yi wannan dumin yi wannan karatu to yanzu wani ilimin arabi da rayuwarsa da kuma ya ga faɗuwar magari duka baki da hatta shi din nan ɗan nan wajen ne su ibn azam din nan manya-manyan malamai da sufaye da karanar dinna wajen in aka ce nan wajen ya faɗi to wani rukuni a cikin rukunin musulmai da rukunin addini ya faɗi ba na wasa ba ya san meye a wajen ya san irin karatuka a wajen a ce wajen nan ya faɗi wannan karatu an shafe shi an zuba shi a cikin ruwa duk wani ƙwarewa ta musulmai duk wani wayewa sai dai likitanci sai dai likitanci da wannan so physics din da su waye wannan ilimuka na saman da waye shi suka saci na sata suka wanke na wankewa amma har yau wani ilman za ka da sunan na larabcin ake a jefra da sunan da larabcin ake ake magana su to wannan kenan wannan kasar kasar yamma kenan sannan ake ibn al-arabi yana bagadad labari ya dinga zuwa abin da yake faruwa a daular musulunci ta gabas daular musulunci ta gabas kurasa na babba cewa kurasa na babba ga magoliya nan sun ɗauro yaƙi ya juzo ma juju ga shi nan sun ɗauro yaƙi saboda an samu wawan sarkin na musulmi na wannan wuraren duk ga baki ɗaya bai san siyasan mulki bai san kaza kaza ba ya tsokano su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da zai sa dujal ya fito tsokanarsa za a yi wani yanzu dole a zai tsokano dujal sai a riƙe sai a hannunsa in ba ga wani dujal ya fito gaba ɗaya duniyar ma gaba ɗaya da aka adon sallallahu fitina tana kwance Allah ya la'anci wanda ya taso ta daga bacci dan ta tashi kuma za ta cinye wanda ya tsokano ta da wanda bai tsokano ta ba duk gaba ki to shi wannan shugaba na musulunci a wannan lokacin muhammadu kawarizmi shaha shi ya tsokano jankistan din nan ai fa shi kuma wancan dama dai kowa yana shiri kowa ya san dai ko mu jima- ko mu dade ko mu jima da ake cewa dai wata rana sai an gwamza da kaza kaza ai fa ya tsokano shi ya kashe mai yan kasuwa ya kashe mai yan kasuwa shi kuma ya aiko cewa idan addinin kuke bi addinin ku bai yarda da wannan ba idan siyasa kuke bi siyasa ba ta yarda da wannan ba ko me kuke bi dai kun yi kure a tu a kawo min ka ɗauro min duk waɗanda suka yi wannan ko su waye ne musu hukunci da kaina sai ya aika musu cewa a'a ka yi haƙuri ni zan musu hukuncin da kaina to ya gane cewa yaudara ce ba hukuncin zai ba ita a ba za ka yi ba kuma wannan magana wata sai dai ka ɗauro min su ka kawo musu wannan kawai ya jawo aka tsarar da daular musulunci da baki daya a wannan zamani a yi fajen kiska da ake cewa ka ya ɗauro ya ɗauro yaƙi ba rahama ba jin ƙai da shirinsu da komai ya ɗauro yaƙi a wannan lokacin asiya ga baki ɗaya da asi ƙarama ɗin da babban kurasa na babba da ake cewa duk baki daya sai da suka yi maganin ta har zuwa bagada har zuwa sham fada sun ce ta watsa jikansa inda sai da kakan ya mutu ana ce ya ƙere da ya shekara a wajen ɗari nawa ana ana yi har da ɗansa ya hau har jikansa ya hau bola sannan fada sun suka gama da shi to daula abbasiya a shan kalimanta a wani lokaci aka gama da shi musulun daula musu tana ɗari shida da hamsin da abu bayan muhajjin bin arabi ya rasu da shekara goma sha takwas aka rusa bagadaza gaba ɗaya aka rusa bagadaza gaba ɗaya aka shi sarkin musulmin gabaki ɗaya duk littattafan musuluncin aka ƙona na ƙonawa suka kwashi na littattafan musuluncin gaba ɗaya da su ya yi gada ya tsallake tekun furat da littafai aka yi gada sai aka dinga zuba a ruwa sai da suka cika ruwa diga sai da ruwan ya zama ja saboda tawadar littafan musulmi da kaza na aka shafe ilimi ga baki ɗaya na gabas kuma dama na yamma ga ita an kwashe an zuwa tsashi a atlantika ga baki ɗaya da yawa za ka ji an ce littafin hadisi da a ce ya mata ma'ana ya rasa a wannan lokaci a Baghdad ko ko tafsiri kaza ko sifilai kaza na ilimi kaza amma da da shi ga wani gutsuran abu daga cikin karatunsa don haka yana daga hukuncin malamai da suka sa zancen da karatu kaza amma ya bata daban akan zancen kwata-kwata wannan babu in ka gaya malamai i wannan in suka ga malamai sun rawaito cewa wannan karatu akwai shi illa ya bata to sun san lokacin da ya bata sun san ya bata zamanin da hulafu ya zo ya rusa bagadaz ya kona ta duk wannan abu na musulunci duk wa'annan yan ragowa ne da yan abin da wa'yan suka gudu da shi da komai aka kuma zuwa aka tada bagadazan da ta hota hota hota har kuma zuwa 1990 din nan wannan yakin america da zuwa ta halatta garin kuma duk aka kuma fashe kayan garin duk gaba ki daya duk gaba ki daya to wannan shekara mutajin bin arabi yana da ransa bukhara ta wadi uzbekistan bukhara ta wadi wanda ya ishi dai imam bukhari din bukhara ta wadi gaba ki daya ba aka kone garin gaba daya aka halaka mutan garin gaba kida wanda suka iya gudu Allah ya sa suka gudu da ransu amma da dabbobin garin da mutanen wani irin yaƙi magoni suka dinga yi na ba rahama tun da Allah ya ɗan adam ba taɓa ganin irin wannan ba tun da Allah ya ɗan adam ba ba a buƙatar komai ma ya zama garin ma da mutan garin gaba kida an gama da su aka wa bukara haka sannan samar ɗan jika faɗi haka aka ƙone ta aka kashe duk mutanen nata duk gaba gida sannan shi kansa kafitan ɗin daular musulunci ɗin kafitan ɗin ita babbar kurasa din kawarizm din gabaki daya ita kanta aka zo aka tishe ta gabaki daya aka kone ta aka kone mutanen ta aka kashe na kashewa aka kaza kaza sarkin ya gudu haka ya dinga bin sa azerbaijan ta faɗi kurasa na babba duk waɗannan wurare su tajikistan din su uzbekistan din su wa duk waɗannan su sai da suka faɗi sai da ake musu haka duk gabaki ɗaya haka kurasa na karama din wadda yanzu suke cikin iraki tun daga balka din har marwa din har nai sabura din hara da rayu da waye su ma dai hijira tana 617 din nan wannan wurare duk sun wadi mujibul arabi yana nan yana daga cikin wanda ya dinga wa sadajikawa wasiya wasiƙa yana zaburar da su akan su kare wala dukkan su kurdane mutanen turku ne kabilu ya daga kusan su suke da rike da daulolin a wannan lokacin shi ya dinga musu wasiƙa yana zaburar da su akan su kare musulunci kare wannan wuri amma ina ya zuwa maju sun zubo wannan sarki ya gudu sabida kisan da da kashe wa'ansu daga cikin ayansa da aka yi bakin ciki ma shi kansa ya halaka shi bakin ciki ya halaka shi to ɗansa jalaluddinin munkubirji jalaluddinin munkubirji kuma shi kuma ya ɗau tuta ɗansa ne shi kuma aka yi mamu baya a sarkin musulmi to wannan Allah ya bashi ya yi ƙoƙari iya nasa iya nasa domin shi ya watsa shi ya watsa rundunar jancin kaɗin shi ya watsa su a bosnia bosnia ɗin da ake cewa shi ya watsa su a bosnia sannan ya watsa su a afghanistan kabul kuma sun gwamza a bosnia ya watsa su ya watsa su a kabul kuma sannan ya dinga yaƙi da su sai da ya dawo da ƙasashe da yawa ƙasashen da suka kwata to kuma ba sai rundunar kuma ta koma wa duniya zancen ganima zancen waye da kaza shi da kansa ya san makiya sun yi nasara tunda yanzu in makiya suka tsara kawo hari runduna ba ta da ƙarfi yanzu duk sun sa duniya a gaba shi da kansa ya tsallake ya ban mulkin ya gudu indiya ya tsallake ya ban mulkin ya gudu indiya san wannan ba abin da zai ka sunansa ya zo ya ɓaci a ce daular musulunci ta kuma faduwa a hannunsa ya tsallake ya gudu indiya sai da ya je za suka kuma dawowa suka kuma cishe waɗannan wurare duk gaba ɗaya har da kirgaɗin ya rasu ɗansa ya kuma ɗaukan tuta shi ma haka suka dinga sai su ƙarar da wannan wurare gaba ɗaya duk gaba ɗaya to Allah ya yi dai muhiddin bil arabi duk a gabansa ake wannan da da duk wannan ta'asa duk wannan karatuka yanzu da muka faɗa da karatun hadisan da karatun kaza din duk wannan wajen ne aka shirya duk wannan su ta sahaibin a nan wajen aka yi mutanen wajen ne suka yi sufancin nan duk mutanen wajen nan ne mazhabobin duk mutanen wajen nan ne kaza duk mutanen wajen nan ne duk gabaki daya yanzu ga su Allah ya jarraba daga Allah aka shafe su aka shafe karatukan gabaki daya ba dan gazali a nasa kashafi a nasa buɗawa da Allah ya masa ba ya tattare iliman ba isa a ce iliman addini gaba da an tattare shi a wani tsari ɗaya ba dai amma ko dai kan layinsu aka rubuta dai ai ya isa an san da su ya yi ƙoƙari ya yi littafi ya isa ka san meye sunan littafin ya saba suna raye iliman addini Allah ya buɗa ma cewa iliman addini za a ƙarar da su ga baki ɗaya sunan da ya na za a gani to wannan abu da ya faru a zamanin muhajjir bin arabi da ganin irin wannan abu da ya yi da duniya ta yi duhu ga baki ɗaya komai ya ƙare Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafi muhajjin bil arabi ya fito hatil makiya kai ka ce haka malamai suke wannan duk na karanta abin da malamai suka faɗa kai ka ce futuhatul makiya fitila ce da Allah ya haskaka duhun da daular musulunci ta samu kanta a cikin wannan lokaci da karatukan ta duka baki da kuma futuhatul makiya ta zamanto garwashi ne da za a ƙosani musulmi za su ƙosani fitulun da za su kunna nan gaba kuma fitula ta zamanto makoma ce da duk abin da ya rikice wa musulmi a kowane irin banni nasu a kowane irin wannan ci gaba da suka yi idan suka dawo fitula su makira su ga ainihin fanninsu za su ga ainihin karatunsu haka murjini bil arabi ya zauna ya wannan littafi don haka ya zama littafi ne mai ban mamaki ga garafu saboda lalle imamu gazali ya riga ya ulumin jini to kamar shi ya dan fito da shi sarari da amma kuma duk fannin nukan nan a tare su da ilimansu da to shi kuma muhimmi gashi na ya a cikin fituhatul makiya ya a cikin fituhatul makiya da aka suke cewa da fituhatul makiya ƙungurmin daji ne wanda kowa sai dai ya shiga ya ɗan saro itacen da yake so ya a ya kaza sabida wannan don haka yanda Allah ya kiyaye ihya ulumi dini na imamu gazali har tashin kiyama gashi nan da shan sassaƙa da yake da shan suka da yake da shan kaza haka Allah ya kiyaye fituhatul makiya da duk abin da makiya suka gaya masa da komai amma fituhatul makiya ga sanar har tashin kiyama Allah ya kiyaye ta abun mamaki duk sufaye ko musulmi za a ga suna da fituhatul makiya sun san meye a ciki ba su san me a ciki ba duk bai dame su ba dai suna da ita dai sabida me sabida a cikin jikinsu can Allah ya nuna musu wannan littafin shine kan ilmansu na addini da aka shafe shi sun sani ba sani ba dai gashi nan a hannunsu inda ragowa duniya inda ragowa wata rana addini ya kuma komawa ƙarfinsa ya kuma komawa kaza ɗinsa to shi ke nan dai ga littafin da za a ɗau koyi nan a ciki ga littafin nan a ciki don haka ba wani sufi ko ko ba wani malami da yake so ya gano abubuwa da shi haka yana da fituwa makiya yana da fituwa makiya mun gode Allah tawa a makka na siyata daidai kusan haramin Allah daidai kusan haramin Allah muna tare da shehu lamin radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara man lafiya wani babba ya zo gaishe shi wani babba ya zo ya gaishe shi ina karanta diwani ya yi jazaba ya yi jazaba ya zo ya sumbanci kai na al'adar larabawa ko wari ya ji ko kwaji ya ba turare kasa su ko ina ya an sa turare ai ya buɗe kwalbar turare gaba ki ɗaya tuttule mu koko da ya jarraba ce sai lamu yana dariya wabi Allah ta'ala anhu ya tuttule mu ya bani riyal ɗari biyar a wannan lokaci to mu gode Allah da wannan riyal ɗari biyar na shiga kantin wani India na fasse littafai su fatahul bari littafai ne da yawa kwarai da gaske wanda na siye su to saboda na ga na yi mar ciniki sosai ikon Allah wannan 2000 wani abu ne sai nake tambayar sa kana da butuwatul makiya ce kai sufi ne na ce ni sufi ne in tsare ido na ce ni sufi ne kai ba na tsoron ka kuma tafiya da ita zan yi kasabu ba a nan ba ɗansa yana kan tsari yana ɗebo littafai sai ce wane zo ga sufi zo ga sufi eh dan ya zo sai ce min kai ba wai laifi kai ba saboda kasan nan in suka san ina da wannan littafin za su kole wannan laburaran gaba daya shago ne ba na littafin za su kole shi gaba ki daya in suka san ina da shi shi za ka jina kuma akan naɗo mana CID wanda za su zo su tambaya kamar masu amma amma kai na na gari alamar da siyayya ta ga ko mata ne ina da ita riyal ɗari biyu da nawa rage zan amma ka ba riyal ɗari da hamsin haka na sai ta sufuri hudu duk gaba gida to da komai ikon Allah sai ya zama riyal talatin ne kawai ya zama canji to har zan kawo sai cikin wai kai irin wannan fiya da kai wannan riyal talatin din ne ka ga wani littafin ma kuma da baka da shi wanda zai zama na riyal talatin ne sai ka ɗauka da shi kenan ya zama ka ikon Allah sai na ga fikin sunna riyal talatin to mallaka ta da fikin sunna kenan na wannan to haka dai fito a tumaki Allah to haka za a ga kowane kowane saska na shawun da shekara fito a tumaki Allah an samu wani cikin shawun nan ma ana cewa shehu Ahmad Abdullahi radiyallahu ta'ala an shehu su kai rizal ayyashi radiyallahu cewa ya haddace fito a tumaki to mun ga shehu Hassan din radiyallahu ta'ala kusan koman da daga ike kawo shehu ba a maganarsa radiyallahu ta'ala ba wani abu sai kaji a ce kaza amma mun ga shan asasin kusan da ka ike kawo abubuwansa to Allah da ya haskakawa musulmai bari ya haskakawa sufaye su galibin wani sufaye masu da ilimin su su kuma kowanne duk bangaranka za ka gaisa a cikin musu hatin makiya waje da arabcin da tattare waɗannan ilimai ga baki ɗaya kamar ya tara su a cikin wannan littafi duk ga baki ɗaya to ai har ga kuwa bayan rasuwar muhajjin bin arabi bayan rasuwarsa da shekaru kaɗan bayan rasuwarsa muhajjin bin arabi ya rasu shekara ta ɗari shida da talatin da takwas bayan rasuwarsa kenan da shekara talatin da ɗaya shi kuma aka haifi ɗan taimiyya da iliminsa da komansa da ya taso ba abin da ya sa a gaba ba littafin da ya zuba a fushinsa gaba irin fito hasin makiya duk da zai faɗi wata maganar irin ta mutu hasin makiya ce amma da za a kawo mai irin ta kuma ta mutu hasin makiya sai ce kafin shi ce ga shi ita kuma ya faɗe ta shi ma yana daga abin da Allah ya jarrabe shi da shi kenan da yawa ya kafurta malaman musulunci akan maganganun da shi ya faɗi irinsu amma shi ya faɗi irinsu na mai kyau ne ko karatu ne amma duk wanda wani ya faɗa ba shi ba to kafirci ne duk gaba shi da yana daga cikin littafin da ya sa a gaba duk da ya yabi muhajjin bin arabin ya ce a cikin dai falasifawa masu maganganu shi dai ya ɗan fi kusa da musulunci to a ce irinsa bayan ƙin muhiji da yake da kaza to fa haka almajiransa suka biyo yaƙar fito hatin makiya din nan da yaƙar muhijin bin arabi hatimi da yaƙar duk irin wannan ilimi duk baki ɗaya bayan in za su magana sai sun faɗi ƙarshe ƙarshe ne a kowane fanni zahabi dai shi ne iyayen jirmu da ta'adilo in suka gyara mutum ya gyara in suka ɓata ya gyara zahabi ya faɗa shi ne ƙarshe a kaza sai dai mutum ne da ya koma ɗaki ya zauna ya dinga tunani har kwakwalwarsa ta dinga riya ma abubuwan da ya dinga ganin su a sarari ta riya man mai kyau da mara kyau duk ya rubuta su duk ya rubuta su kaman tunani ba shi da kyau kaman tunani kuma a ce irin wannan malami a ce ya yi tunani da da kaza to haka duk suka taho askalani bawan Allah shi ma dai a zamani yake na wayannan su sun yi zamu da jami'a da kaza kaza bayan muhimmin ne duka ba gida to shi ma yayi irin nasa yaban sai dai ya kawo irin wayannan maganganu bare littafin hususul hikam sun ce akwai wanda yace in ba ka wuce akan in hususul hikam ba ka wuce ne akan kasa to ba ka wuce akan kasa duk gaba gida to haka kuma manyan malamai su ma sa'o'in wa'annan din da malaman wa'annan din su ma su ma kuma haka suka ta suka wasa alƙalamin su ma suka kare shi suka kare da tawar da ce in ba ku sani ba ba ku sani ba in ba ku san ilimi amma wannan ilimi da aka tara shi a lokacin da duniya take cikin wannan abu a ce kuma kun zo ba abin da ba wai ya za a mayar da kafashen nan ba ba ya za a mayar da karatukan nan ba ya za a lalle su ma sun yi nasu kokarin na su mayar da karatuka sai dai sakaci Allah ya saka musu da alheri sun yi nasu kokarin sai dai in ka hada da karatu na da ƙarshen sakaci kenan in ka haɗa da haka su ma malaman suke cewa idan ɗan jami'a ya ɓata wani ko ya faɗi abu iko Allah jama'a ba muna faɗa sa ko dan mu ɓata shi ba ba mu san mai magana akan sa ba wai abin da malamai suka faɗa idan ya ɓata wani sai malamai ce dama wa zai haɗa wannan malamin shine ƙarshen fahimta ƙarshen ƙololuwa hankali da ilimi zai haɗa da ƙarshen sakaci da ƙarshen sakaci dama ya za a yi haɗu dinga ba gida to haka aka dinga tafiya aka dinga tafiya aka dinga tafiya aka dinga tafiya aka dinga tafiya har kuma wa'annan suka taso har kuma suka taso suka raya abin da to dan jami'an nan da sai da malaman duniya suka gajima suka ga kai ba wai makiyin sufanci ba ne ko makiyin muhaddini ko makiyin sufutuwa da kaza makiyin ma duk addini ne ga baki daya sharifan ga baki daya tun daga sai da Fatima ta Zahra din kadire har iya na zamani sai da ya dinga bin su dai dai dai dai dai yana kwandon din su duk ga baki daya maganin da ya ga sai na Ali ko kabu zai iya ga masa ba ba wai ko shi a yake da an ko kowaye kai in dai da kwaya zarra san annaba a zuciyanka sai ka abu da manar da ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu zo wai ko mu bata shi ko ko ba in ba ta ce ne ba ta ce ne ba mu san kara ba komai na bata ba in gyararre ne ga ba mu san ba ta ba komai na gyarawa ba duk gaba ki da ya isa littafai da ya gasu nan duk abu wani abu ma an ce ya ba abu za ka yi da sai ka gani a rubuce da komai duk gaba ke duk wani abu da ake kai na ba za a ziyarci annabi ba za a aika duk irin maganganun sa ne duk gaba ki daya to malaman ma gaba ki daya na misiran da na sham da na waye suka tare suka yanke ma hukunci gaba daya to wannan ko dai a kashe shi ko kuma a boye shi an ba haka ba dan ragowar abin da ya rage wa musulunci ma wannan sai ya karar da shi gaba ki daya suka jefa shi a ko har ya rasu a ciki haka almajiran nasa ibn kasir da ibn qayyim sai dai ibn kasir kaman ya dan fi sauki a cikin su domin wani abu sai ya ce ƙarya aka yi wa malamin sa bai faɗa ba to malamai ce ila bai gani ba ila kuma boye ila kuma boye yake amma ga shi a littafin ga ga kaza ga kaza to amma haka su ma suka bi duk gaba ki da to wai ɗan ragowar abin da ya ragu na ilimin ɗan ragowar abin da aka bawa musulmin shine kuma ikon Allah Allah ya biyar da wa'annan su ake kan galibi maganganunsu da kaza kaza in ba wa'anda ake cewa su bayan ba wanda su kuma suke ragowar ilimin da wa'annan suka ban musu irin su gazali din irin su mu'ajjinin suka ban musu da waɗanda ba su yi littafan ba amma suna nan a ɗaki sun haddace ko mai dama dai su ne da karatun a hannu ko waɗanda da hannun su suka karatu haka suka riƙe abin a zuciyarsu da zawiyoyinsu da ɗariƙoƙinsu da karatu wannan kaga mutum bai zauna ba shi kai a nuna ma a'a su suka ɓata musulunci a'a su ba su suka ɓata musulunci su suka kaza kaza dan wannan hayaniya ta baya da yake gani da wani hayaniya ta baya da yake gani to wannan kenan wayannan wurare da aka halaka din nan su ake cewa kurasa na babba musulunci ya shiga cikin su tun farko farko tun daga daular kuma wuya musulunci ya shiga cikin su har kuma zamanin abbasawa suka zaɗa ƙarfafa abu wanda ya kafa daula abbasawa din ma ɗaya daga cikin sun ana cewa abu muslimul khurasani mutumin kurasana ne duk gaba gida babba duk waɗannan ƙasar da suka kewaye iran sai galibin kurasana wadda ake magana ta kuma ta waɗannan karatuka da galibi da wadda kuma duk tana cikin iran din nan duk gaba gida to amma dukkansu ƙasa ce ta ahalus sunnati sai dai masoyan sharifan ne sharifai manya-manya bari sun je sun zauna a ciki bare mashaɗin nan ga kabarin jika annabi sallallahu alaihi wasallama na wajen tabbas na na wajen hawa tabbas shugaban mu Aliyu Rizza yana nan binne a wannan waje to kuma galibin su shafi'awa ne galibin su shafi'awa ne har kuma dukkan su sufaye ne duka baki da da littafansu da kaza to ana cewa kurasa na babba uzbekistan din nan da kazakhstan da turkmenistan da iran din duka baki da kawarizm din nan a nan take duka baki da ita ce kusan babban yan fasar da kawarizm din nan ta kera musulmi ta kera malamai da yawa ko ba a san kowane ba ga abu abdullahi muhammad bin musa al-kawarizmi wanda duk zancen wannan ilimin bizunan da su geography na da su waye duk kusan shi ya fara magana a kansu ya yi littattafai da haka duk waɗannan ilimin ake ce musu kawarizminci saboda ga malamin da ya ta gera malamai da yawa amma duk sai da ta faɗi a hannun magoliyawa dinnan har kuma ɗan ragowarta da aka taho aka taho 1873 ta faɗi a hannun tarayyar soviet rasha kuma duk ta zamanto ta mamaye waɗannan wurare kuma duk suna wato a ƙarshen rasha kafin yakin sanyi da ake cewa ya zo kafin yakin sanyi da ake ta harbul bari da inda da ake cewa kuma duk su zo su watse wannan burbushin rago yaki shi ya kawo mu wannan yaki da ake yi yanzu tsakanin ukraine da da su turai ina ga duk wannan tarihi ne idan dai muna bacci ba mu damu da tarihi mu ba ba bai dame mu ba kaza kaza dinga baki da dan mu ya yi kokari ma alhamdulillah ya rike masallacin sai na ya ya gode Allah me ya tarihin ka o bai san me ya aka kaza an fata duniya ai su ba su ka fata duniya su ne kaza kaza su ko suna nan da me tarihin su su ko suna shi Rasha yana ganin kasashen sa ne kasashen uwarsa ne tare da Soviet da suka watsa duk gaba su kuma turai su ma suna ganin su ma na su ne duk gaba ya to wannan shi ne tarihi kaɗan kan fito hatin makiya duk wani abu in dai mai muhimmanci ne a cikin addini in dai karatu ne na addini na asali to sai ya gan shi a cikin fito hatin makiya ko suwaye ko mai sai ka ji mutane ga mu kaza yanzu jibire mu ga sunan shehu tijjani abul abbas ma ga sunan ahmadu ma ya faɗa ga kuma Abbas ya gan shi ga kuma shi ne katul auliya da abinda Allah ya boye shi ya gani wannan mutum mutum hankalinsa da abinda Allah ya nuna masa wannan ne za a zo a ce ya ga cakudi ya rubuta bai ga cakudi ba cakudi ne rubuta shekara fiye da ɗari biyar abin ya faru ko mun ko zo mu dinga cewa ga ga hujjanmu ga shi ya faɗa ga hujjanmu ga shi ya faɗa hatta yakin golf da aka yi na 1990 din nan gaba sai da aka ɗauko maganganun sa kasidodin sa sai da ya faɗi yakin gaba ɗaya da inda za a yi gaba shida kuma da an karanta ma ba wai sai wai kana da hanke ko kana da wuce za a gane ba a gashi nan a sarari abin da ake ciki ne yanzu aka faɗa wannan ne ya shafi duk gaba shida Allah ya buɗa musu duk gaba shida to fito ahlul makiya din nan kamar yadda muka faɗa ahlul lahi sun rike ta duk malamai na Allah sun rike ta kakam ko sun sani me a ciki ko ba sani ba sun san dai da ita da littafin imamu gazali din nan ihyawu ulumuddin to sun san waɗannan waɗanda suka yi dinnan Allah ya ba su aske sun rike ran karatun addini saboda za a zo a rusa su an ƙarar da su waɗanda za su taso baya kuma ƙarnin shekan ne guda biyu zai taso daga baya kuma su zo su kuma su lalata su dinga baki da shi za suka rike su a ciki to waɗansu sun me za a bari a yi kwanjan ɗin ma wanda ya yi tuko ba ma littafin ba shi mutumin ma gaba ɗaya a yi kwanjan ɗinsa wajen arabin ɗin nan almajiran wa'annan din nan ikon Allah ɗan jami'a din nan ko su almajiran na ba su yarda da maganarsa ba saboda yanzu za ka ɗau cewa ga shi ya yi kwantar ɗin mutum can kuma ka je ka tarar ya yi maka kyakkyawan yabo to da wani za ka dogara to don haka ya yi kwantar ɗin muhimmin bin arabi amma abinda za ka lura ba wata matsala bare ta wajen aƙida da zai kawo sai ya kawo muhajjin bil arabi ma haka ya tafi ko ku haka ya ce sai dai kuma ya ɓata waje kaza ya yi kaza kaza kaza ya halarta addini ko kuma ya ce shi kaɗai ne wanda ya fi kusa da addini daga wanda suka yi magana irin wannan waje ya halaka addini ya fi kusa da addini to ne za a ɗauka ya halaka addini kuma ya kusa da addini ya halaka addini kuma ya kusa da kuma shine karshen ilimi shine karshen kaza shine karshen kaza to yana daga cikin malamai da yawa waɗanda suka dinga kare shi yana daga wannan babban malami majiduddini fairuz abadi majiduddini fairuz abadi ana fairuz abadi sabida ya sauki shi ma mutumin shiraza ne mutumin wannan kurasa na karama tana iran da duk gaba gida yana daga cikin wanda ya yi wannan littafi na bayani akan larabci wannan littafi da ya akan larabci duk gaba gida irin wannan munji ko dishinare da ake duk gaba gida to ƙatan alfan lana suka ce masa kome to ƙamusul muhe bu kuma da larabci ƙamusul muhe sai da ya zama duwan wanda zai yi littafi irin wannan sai dai yi ba ana ferus abadi din nan shi ne to wannan yana da tafai da yana da tafsiri shi ma shamili duk gaba ki to wannan malami ya isa ƙasaitarsa da cewa duk yanzu abin da zai karantar da kai larabcin ma irin su a ce ko shinari din ko so mun ji din ko so duk gaba kida daga nasa ne duk gaba kida to an tambaye shi me ya za saboda duk ɗan wayan lokaci me za ka faɗa akan muhajjin bin al-arabi hatimi yake cewa muhajjin bin al-arabi hatimi allazi ataqiduhu fi haqqi al-mas'ul anhu abinda na kudurce a haƙƙin muhajjini bil arabi hatin dina wa addinu Allah ta'ala nake wa Allah addini da shi kuma shi na kudurce zan je in haɗu da Allah da shi ya min hisabi a kansa annahu kana shekha dariqat muhajjini bil arabi shehun dariqa ne halan wa ilma tarbiya da ilimi ya san me dariqa yayi tarbiyar da ya san ba karanta ta ba shehun ɗariƙa ne na karatukan da na karantawa ya san me ita nan haɗarin yake duk gaba shida to irin ba je ki faɗa halan wa ilman wa imaman haƙiƙaci haƙiƙatan wa rasman shi ne shugaban haƙiƙa gaba shida ɗan haƙiƙa gaba ɗaya shi ne shugabansu haƙiƙatan sanin abin a haƙiƙansa wa rasman da kuma a zo a rubuta shi ko kuwa zai yi rubutu bayan sa ya biyu yanzu kaman al'adar shehu radiyallahu anhu shehu radiyallahu anhu ya ce an gama littattafai gaba daya an gama yin littafi ba abin da mutane suke bukata yanzu da za a yi a ce littafi sai dai kamar warware musu wata matsala ta wancan littafin da ba su sani ba alhamdulillah ka yi littafi ka warware wata matsala ta wani littafi da ba a sani ba ko ko an za ka iya ka zo da wani sabon abu da kusa ka ba wanda ya zo da shi wannan dai da kaman wuya ka zo da wani sabon abu wanda ba wani wanda ya taɓa tsora alƙalami ka ce wannan ni ne farkon wannan ne maganarsa to ka lalle ka yi littafi ko kuwa an tsohon ne amma ga wani abu da ya warware ya rikice to ka warware shi to kai ma ka yi littafi amma an ba haka ba kawai ƙara dokin ba da na bana kai abu ka ebo kawai ka zo ka rubuta sunan ka kace ka yi to al'adar shi radiyallahu ta'ala an warware abin da ya rikitar a wani waje ko kwata ce abu mun gode Allah yanzu ilimin hakika da yake cikin futuhatul makiya din nan da sun sun ne kan nan kusan shi radiyallahu shi ya rairayo sabida wa'anda su kuma fannin su ne yasirul akbar lalle fi'ilan hadaran Allah madadinta yana da yawa ba wai sai ya je wancan ya rairayo kaza ka a'a shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba madadin abin da zama kamar rairai tankaɗe da rairayon wancan duk gaba kida saboda in dai ka san shi ka san littafin shi ma fa sarƙaƙiya ne na tashin hankali in dai ka san shi to dan ka duba duk waɗannan littafai saboda jirgin da Allah sai kamar da kai yake magana dama da ta yake magana jin gaba gida to shehin hakika ne hakikata wa rasuma wa muhyi rusumil ma'arif fi'lan wa isman kuma shi ya raya rubutun ma'arifa a aikace da a suna in ji Fairuz Abadi ya san me yake rubutawa har yi waka yake cewa wa ma alayya idza ma qultu mutakidi dalil jahula yazunnu al-adla udwana wallahi wallahi wallahi al-azim wa ma aqamahu hujjatan lid-din burhana inna alladhi qultu ba'dhu min manaqibihi ma zuntu illa la al-zuntu nuqsana me ya laifina ko me a kaina in na faɗa abin da na kudurce a zuciyata kuma shi nake so zan je tare da Allah a kai wannan abin da kuka ji din na faɗa na muhajji ne in je Beirut Abadi haka na kudurci haka kuma zan je tarar da Allah a kansa zan je tarar da rabu da jahili mai zaton adalci shine zalunci zalunci shine adalci tsallake shi ka bashi wannan ba za a taɓa ba zai taɓa warkewa ba na rantse ma da Allah na rantse ma da Allah na rantse ma da ubangijin da ba wani ubangiji sai shi wanda ya tsayar da hujja a addini da ya kafa addini nan ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da na faɗa a cikin muhajirin bin arabi din nan dan kaɗan ne akan darajarsa ba na ganin in na ƙara bayani a kansa sai dai na ƙara tauye shi wa shegiri na zan zo ce zan yi bayani akan muhajirin bin arabi da duk kaza to malamai ko wannan abu da wannan malami ya faɗa akan muhiddini ya isa abubuwan da suke faɗa akan fituwa su dinnan kamar da muka faɗa da wannan sufurin ta na farko kenan irin wannan irin wannan sufuri ne hudu sufuri abinda ke faɗa mai tarjamanta duniya ta ka kufi yanzu bare yan jami'o'i na manya ɗin sun kafu akwai wanda yana nan shi ma yana ta ƙoƙari ya iya fito da waɗansu abubuwa a kai ya yi sufuli wajen talatin da nawa yana fito da da abubuwanta duk da baki ɗaya to yana abubuwa suna cewa wannan littafi kundi ne na ilimi mausu'a kundi ne na ilimi ka san hukuncin an sa a tsirarai ne kala kala ga shega a zaune in san kundi kunna shi da ake cewa da duk gaba gida kunji ne na ilimi kunji ne na wayewa kunji ne na rai a haɗe sabida akwai dai ilimin a cikinsa duk abin da kuke cewa ilimi ko da fanni to yana nan a ciki sannan akwai falsafa ɗin a ciki falsafa sanin asalan abu ko sanin ma'anar abu a ko kuwa sanin abin da yake koyayye kuma yanzu a fito ma da shi salari a hankalta galibi a yanzu haka ake ce da falsafa amma dai wannan wani bangare ne a ciki irin wayannan abubuwa da za a ce ko sai an yi tarbiyya ko sai an yi karara a sani ko sai ka ɗau tarbiyya ka to kuma mai falsafa kuma ya an fito ma da su kaɗan dai iyayen da zai iya ma bayani kaɗan fahimci wani abu a ciki kaɗan iya gane wani abu a ciki inda zai gano sai a ce yana da falsafa da kuma zai iya kuma wannan suna ya tattare duk ilimai gaba ɗaya kowane ilimi ma ya shiga an ce falsafa ya tare duk gaba ɗaya sai dai a wannan zamani an bar shi a cikin mantiki shi suke nufi yadda za a yi ma bayani a hankalta ka fahimta ko kuma yadda za a yi ma bayanin abu kaza nan da aka ce akwai to zai kai ka kaza ne zai kai ka kaza ne zai zai yi kaza da ilimin ɗabi'o'i ilimin ɗabi'o'i ilimi shine babba ma duk wanda ya fika ɗabi'a ya fika addini babban abin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira da shi wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan ta'adu masu girma da ilimin kyau yanzu ga wannan babban malami na misira ali juma'a din nan Allah ya ja da kwanan sai kara man lafiya za ka ga duk karatukansa yanzu saboda yanda duniya ya kukuwa suka cinye duniya karatukansa duk yanzu ya sa wa karatukan kyau na Allah da ya zuba a cikin karatu Qur'anin karantawa da kuma wannan Qur'ani na kaunu na dubawa Allah tabaraka ta'ala duk bai yi wa'annan duniya ba dan a zo a rusa ta duk bai yi wa'annan karatuka dan mu kashe kanmu da su ba ba dan mu raya kanmu da su ba duk ba dan wannan Allah ya wannan abubuwa ba duk gaba kida dan mu ga jamala hadaransa mu ga kyan hadaransa mu ji tsoron jalala hadaransa dan ta kai mu zuwa kamalar hadaransa tabaraka wa ta'ala dan haka Allah ta zaka duk karatukan sa kusan ina yake ilimin rayuwa ilimin can kaza to kuma dibdira ga da kuma ilimin abin da yake bayan duk abin da ake riskar ilimi da shi mawara iya da suke cewa to wanda yana daga cikin dan fassarar falsafa kaɗan sai su baya sun san fassarar ta kuma na can ciki ma'anar ta hikima wa man yutal hikimata faqad utiya khairan kasira ma'anar ta hikima da sanin ɗan adam ya san kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya san kansa ya san ubangijinsa ma arafa nafsahu fa arafa rabbahu duk wanda ya san kansa ya san ubangiji inda ka san kanka da tawaya in ka san kanka da da babu ikon Allah karatu yake shiga wani shi wai me ma lailatul qadri duk daren da ka ji ka tsantsane a hadaran Allah kai ba kowa ne ba a gaban hadaran Allah Allah ne alƙadir mai girma ka riski lailatul qadr nan ko ga haske ko ba ga haske ba ko ka ga wani abu ko ba ga wannan shine muhimmanci ne muhimmanci ma daren da ka fi ganin girman Allah da ba ba za a girman Allah tabaraka wa ta'ala ba sai ka ga kan askancin duk wani abu da ba shi ba ba za ka ga rayuwa samuwa Allah ba da sai ka ga rashin duk abin da ba shi ba je irin wannan duka to wani a ciki sai ilimin abubuwa farko da ƙarshe da ilimin asalan abubuwa da dalilansu da hikimominsu ko kuwa ilimin hadaran Allah da ilimin kuma bayin Allah halittan Allah ilimin hadaransa da ilimin halittarsa to galibi to wannan littafi duk wannan yana ciki akwai kissoshi tarihai duk suna kissoshi akwai tarihai duk yana ciki akwai tafsiri yana ciki duk mai tafsiri in ya leƙa zai ga zai faɗi wani abu da zai zo ya ɗan karkace ya faɗa a dinga ganin ya faɗi abin mamaki ya faɗi abin mamaki shi ku akwai ba shi kun samu ba ba ni shi ne ɗaukar da an yi motsi a kasai da tafsiri da hadisi ilimin hadisi sun ce yana daga abun mamakin dan taimiya shi ibn al-arabi hatimi duk wani fanni ya fi dan fannin sanin fannin hatta fannin hadisin duk gaba gida ya kai inda yake magana fannin ba su kai duk fannin ba wanda yake faɗa da to me zan iya gaya ba wannan mutumin fanni na ma ya fi ni iya bare kuma fannin nukan da ban sani ba to in ce mami duk da baki da to haka fannin hadisi ya san kansa da maganganunsa da komai saboda ƙwararrun malamai na wannan ƙarni na shida ya yi karatu a hannunsu na gabas din da na yamma duk da baki da haka fannin yare grama da ake cewa fannin adadi waƙoƙi da kaza dama wannan wannan ne fanninsa haka fannin suluki kuma gyaran zuciya yadda za ka zama mai gaskiya ka zama baka ƙarya ka zama mai amana ka zama mai adalci ka zama mai suluki duk gaba gida da zikiran sulukin da abu wanda zai kai ka ma'arifa Allah ya gada ma hikima Allah ya gada wa ta'ammulatu haka ilimin tafakkuri abinda a'a sai an tsaya an tunano ba ba karanta shi ake ba sai an tsaya an tunato kaza sai an yi kaza sai an ja sai an yi zikiri kaza sai yazkuruna Allah qiyaman wa qudan wa ala wa yatafakkaruna sai an yi tafakkuri za a ga duk abubuwa ne da ake faɗa ba wai kage ne ake wa addini ba duka shi a cikin Qur'ani duka baki da duk ƙarya ba za ne sai an ce ka addibi wani ta kaji karya wai akwai wani ilimi ilimin babi ne kaji karya bai san babi nan gaba ɗaya ma sunan Allah ne huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin da abokin magana na ci so ba ilimin babi ko sai mai me yace ce kuma ai zai ce kuma sai ilimin zahiri ko to ɗaya daga cikin sunan Allah ya faɗa wal zahir هو الأول والآخر والظاهر والباطن فدل دي الله يزما الظاهر يا يدا akwai ilimin zahiri to kuma ya albatini ne sai mai zama ba shi da ilimi bayan nan ne asali sai zahiru ta zama tana da ilimi amma ba ta ba ta da ilimi kaga shi da kansa da za a salama sai ga lalle dai kwama kyara aka faɗa duk gaba gida to akwai ilimin ta'ammula da ilimin mukashafa wannan ilimin shi kuma komai kokarin inda Allah bai yaye wa mutum shi kuma bai sani ba shi ake cewa ilimin zauki da ilimin kaza kai wannan littafi ba jayayya ba wani wanda ya jayayya a kansa shine babban wani rubutu na larabci da aka yi a kan ƙasa da ya zo mana in ji mai gabatar da shi a cikin sufanci to sun ce ko a cikin mami duk baki da domin ita ilimin arabi da komai duk kuma abin da ya faɗa abu ne da yake faɗansa a ilimance bare shari'ar nan sai da ya ɗauko ta gabaki ɗaya ya zo ya ajiye ta ya yi magana ta yi maganar hikimarta kuma wanda shine ma'ana hakika hikimarta kuma alwala da kaza da duk kashe-kashenta rabe-rabenta ma'ana da duk wanka da duk sallo da duk zaka da komai na shari'a sai da ya faɗa da haka suke cewa mutum ne mai hankali duk abin da zai faɗa ya san faki hai suna nan idan su yana nan kansa sai ya ba su nasa abincin ya kai su bango sai ya kai duk baki ya kai shi bango ya kai ya faɗa abin da malama fa ma bai faɗa ba sannan bai to na gama to matsa to ga kuma hikimar sa ga hikimar sa ga hikimar sa ga hikimar sa duka za ala hakika yana daga cikin ilimin muka wanda ka samu wanda zai karanta mama ko ka iya bayan sai a hankula sai da zika amma mun gode Allah saboda ga ga dan kowanne akwai fannin sa a ciki har musu bayan akwai fannin mu a ciki shi ya fi yawa ma tunda shine karatu na asali da da komai duka baki da mun gode Allah su bayan sun yi kokari akai kaga da yanzu ga wannan shehi daga cikin shehun dari kanmu shehu Ahmad Abdullahi radiyallahu anhu yana daga cikin kiran da ake masa ya haddace ta ma gaba duk wannan abun mamakin da ake shi ya haddace shi ma gaba daya ya kuwa shikenan duk gaba gida ga duk shehunai da da sabu duk abubuwan da shehu ya tace mana dinna duk waɗannan abubuwa na arba dinna kaman ka'idodi ne kaman mukullai ne da da za a karanta masu da kaza ta kanto wani me abu rikici a cikin nan da da rikici ko dan ka sani ba dan dan ka sani ba to malamai sun kula da na taɓa halartar shehu guji sarkar radiyallahu ta'ala an wata rana rana alhamis a gidansa gaba ki ga fadarsa radiyallahu yana karanta ta kuma an san duk alhamis ana karanta ta duk gaba ki da to abubuwa ne da yawa da yawa da yawa ba a gama karatun wani abu ba shi za a rikito kuma kaza kaza sai dai kuma duk abu ne guda daya rai ne guda daya in ka karanta can sai Allah ya sanar da kai can karanta can sai Allah ya sanar da kai bari in ka san kuma ma'arifa da kyau ka santa ba buji-buji ba da kaza a dunkule to a dunkule me za ka iya warwarewa ba buji-buji ba da kaza kaza ba komai ba kuma a dunkule to a shi kenan kai in kabari kawai tunda kai ba tunda ba kowa ba kai ba ka san komai ba a'a babban birgewa a cikin ba kowa kuma kuma kai maidi ka san hikima ka san kowa da komai din ka san kowa shine baqa'i ma'ana da suke fada so a wajen na zai baqa'i ma'ana ka dawo kai ta ci gaba da ibada kaza kaza su kuma a wajen su bayan zo ma'ana baqa'i kuma ka zo alamul hikimati kuma ka zo abadatu kuma ka zo ni shabu dukkan san da irin waɗannan abubuwa to kuma baqa'i sai ka zauna lafiya kalau ka ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa abazil bustani yana cewa shekara arba'in ina magana da mutane da iyal da kuma ban san zuwa sani ba gaskiya ne sai da yayi bakai a bakai ce amma yana magana da kowa yana da amma ban san zuwa ban san su ba duk gaba gida to kuma duk gaskiya yake faɗa to dan can katibul aulai mubashi iyalan yana da maganganu da mun gode Allah ko dai mu sufaye suka shirya shi amma sun shirya shi a kan dalili mai ƙarfi sun shirya shi a kan dalili mai ƙarfi ko sufaye suka shirya shi ba na wasa ba ne suka shirya shi ba na wasa ba ne in ma da ba a faɗe shi ba ko kaza kaza amma hakimu turmuzi dai da muka yi maganarsa muka faɗi girmansa da kaza kaza ga shi hallin tabiya ya a kansa to ai ya isa yau littafin na wajen shekara dubu da wajen ɗari biyu da wani abu to ai ya isa sannan a ce mu fijin bin arabi a cikin wannan littafi to hatin makiya din nan mai wannan abu wanda masoyan littafin suke kare shi kuma wanda su ne malaman duniya wanda makiyan littafin suke kwandam ɗinsa wanda su ne sakaci da komai almajiran wa'ancan masu kare shin almajiran wa'ancan masu kare shi to a ce akwai wannan maganganu a ciki sai ka san ko dai shirya shi muka yaba su bayan nan mun gode Allah abun mamaki dole ne tunda da an ce an raba hanya dole ne mutum ya yi takama ya ce shi sufin ne in sufin ne dole ya takama ya ce ba shi bane in ba shi amma ba wani wanda ba sufi ba ba wani wanda ba a wajen su ya karatu ba ba wani wanda ba a wajen su ya komai ma su suka koya shi kowane fanni ma duk gaba gida kuma na kowane zamani kuma na kowane zamani duk gaba ki da to na kowane zamani to waye da zai ce ba shi bane waye da zai ce ba shi bane to kaga wannan ne to haka kuma mun gode Allah a cikin malamanmu na Afirka masu girma Shehu Muktar Kunti radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin manyan malaman Afirka wanda sun yi zamani da Shehu Jani Abul Abbas kuma sun yi zamani da nan Shehu Dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu dan har sun aika ma sunanan Shehu Dan Fodiyo da jama'ansa da kuma sun aika ma da mubaya'as Shehu Muktar Kunti din to shi muktaru sujuduna ya isa karni na sha biyu su kuma ka yanzu mun fito da magana karni na shida mun yi magana karni na uku na hakimin turmusi je magana kasimul auliya da magana karni na shida na muhiddin bin arabi a ta haizuwa karni na bakwai farkon karni na bakwai haka karni na goma sha biyu ƙarni na goma sha biyu zuwa ƙarni na sha uku shine wannan ƙarnin shehu tijjani abul abbas shi kuma tarjamar littattafai ta namu mu afirka din nan kusan duk a wannan lokaci su kuma aka wannan afirka ta mu ta tsakiya din nan tun daga su tunis maroko din nan da jazair da su libya libya kusan ana ɗaga afirka ta laraba ta gabas din amma dai har ita din dai amma dai tun daga Tunis Jazair Tunis din Morocco din to kuma har mu kuma nan ka shigo Senegal su Mali ka kwaranyo mana har ka taho munan su Nigeria din dan duk abin ya taso da Mauritania ka faɗi Mauritania Senegal Mali da su saboda haka su tun buksin duk baki ɗaya su murabidin din da bulasaman dukkan su murtaniya wannan ne ake nufi duk baki ɗaya to duk abin ya gangaro ta nan mu kuma haka zai faɗo mana kasashen nan namu ya faɗo katsina ya faɗo kano ya faɗo kaza zazzau ya faɗa ya tafi su bidda sai kaza haka mu kuma irin wannan da gabas din din namu duk baki ɗaya to dai irin wannan wurare to su kuma zaka ji malaman su da kaza kaga dai yanzu ga shehu jan abul abbas radiyallahu ta'ala an ga shi shehu muktar rukunci sannan ga shehu dan kodiyo anan duk a cikin tazilu mun yi magana su da shekarun kowanne da kaza to shi muktar rukunci dina yayi magana kasbul auliya a cikin wani abu to kafin shi shehu abdullah ya kawo a ce shehu murtaza a cikin sharhin kamus dinsa a ce ya yi maganarsa ga abin da yake cewa wal khasmu inda ahli haqiqati cikamako a wajen yan haqiqa da aka bata suna man yuktamu bihil wilayatul muhammadiyyah wanda za a cika walita ta muhammadiyya da shi walitan da ta taso daga annabi sallallahu alaihi wasallam magana walita sugura araba da suke rada ko kuwa ja gaba ɗaya da suke rada ta taso tun daga adamu siddiqan nabiya zuwa annabi isa in ya sauka alaihi salatu wassalam a ƙarshen duniya wannan ce alamar walita ita ce kuma ƙasar walita ɗin gaba ki ɗaya akan da Allah ya tsara da annabawan da mursalan da kaza saboda Allah yana cewa siddiqan nabiya duk annabi siddiqi ne amma siddiqi ba da siddiqi ne annabi duk mun yi magana wannan kan wani yana gefe ya ce ayyuka kaji kasar wani ta ce ta hada haifar da annaba ba dai mana duk ga baki da baka je wai akan shirya akan shirya abin dariya a ce kuma wai karatu ne baka ji wai da walita da annabta sun yi wasan kakaci ba annabta ita ce uwar ko kakan walita ma walita shari'a ta ce da walita ko annabta gaba mu ne iyayenku kuma mu ne masu wuka da nama mu za mu iya yanka ko za mu faraka ita mu da ce gaskiya ne amma ya ishe mu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce shi kansa wali ne awu ya ce shi ku ne Allahu waliyul ladzina amanu fallahu huwal wali Allah shine wali ai ce nabiyu ba ko kaza kaza kamar yadda ake cewa sama da ƙasa sun yi irin wannan duka kamar yadda ake cewa mata da maza sun yi irin wannan maza sun ce mu ne a rijali qawwamuna mu ne muka fi karfi mu ne kaza kaza mata suka ce to dai aje a yi ta dauka dai amma muna da sura guda a cikin Qur'ani suratul nisa'i har ba suratul rijali ba suratul rijali a cikin ta to irin wayannan maganganu irin a ta ubangiji da shine wali shine to ai ga daga nan zaka san sunan magana ne ga baki da can shari'a ne da kaza mai girma ya haɗe komai ɗin ba a kuma a cikin abin da ya haɗe ya haɗe zahiri da baɗi zahirinsa shari'a ne dole sai jibril alaihi salatu wassalam ya fassara shi ya yi kaza ya yi kaza baɗininsa haƙiƙa ne annabi daga Allah yake karɓa dare ya ce hadisul qudsi Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza kaza to kai da aka karɓo abu daga Allah dare zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she da dukkan girma duk gaba kiɗa za ka tsaya sai za haka ma annabi ya toshe ta wancan kofa ba annabi ba mursali ba yana duk amma kuma wannan kofa annabi ya toshe ta ba har abada ilhama gashi nan duk wannan kere kere kowa ya san ilhama ne Allah yake zubo wa turawa ma da ko fa alhama fujuraha wa taqawaha to shin mun san ne ko ta insha Allah zai karatu da wuya
wai dai ba wai dan ko ko mun sani ko a sai dai mu yara mu dinga jin tarihin da kaza